أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai kowa mai komi wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na karanta littafin umdatul ahkam na al'allama al-hafiz عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى أولنا رانا تصب منا شاتر لبو عشرين كنا ومنا عشرين قوات الرجب dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar banzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan biyu 2023 miladiya muna fata Allah mana muwafaka wannan kuma shine darasinmu na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi babu tayammum babi wanda yake bayani game da abin da ya shahi hukunce-hukunce da kuma kaifiya na taimama mala Allah ya kai shi da gafara bincin ya kammala yi mana bayani game da abin da ya shahi tsarkaka na hadasi karami da kuma babba ma'ana yadda za a yi tsarki yayin da mutum karamin hadasi ya kama shi ya yi bawali ya yi iska ya yi fitsari ya yi kaza ya kaza ma'ana dai ababen da sai warware arwalla sai gaya mana ga yadda ake yin tsarki karami ma'ana ya arwalla kenan sannan bayan shi sai ya zo mana da kuma bayani game da abin da ya shafi tsarki babba shi ne abin da ya shafi wankan jaraba to shi ne bayan ya yi mana bayani waɗanda duk da ruwa ake yin su to bayan shi sai ya zo da babin da yake akwai abin da yake kambaci wa shi ruwan wajen yin waɗannan abubuwan guda biyu shi abin da ya shafi arwallon da shi abin da ya shafi wankan jaraba idan ka rasa ruwa to ga badil badil mana shine kambaci shine yin taimama kamar yadda wato bayani ne zai zo a gaba insha Allah ta'ala da haka dai ita wannan taimama wato kambaci ce ta arwala a lokaci guda kuma kambaci ce na babban hadasi shine wankan jarawa kuma duk abin da yake warware arwala shi ne yake warware ta sai dai kawai ita idan aka samu ruwa to an samu ƙarin abin da yake warware ta dama ai rasa ruwan ya sa aka yi ta to daga an samu ruwa to kuma ta warware dole a yi amfani da ruwa mala ya ce attayammumu fil lugha alqasadu idan aka ce attayammum a harshen larabci shine alqasdu qasdu shine nufata kakan iya cewa aqsudu kaza kakan iya fitowa za ka tahi kana gaugawa ya ce wani ya ce baka ya fulan aina taqsudu mana ina ka nufata ina za ka ka ce asuku kasuwa mana kasad inda ka nufata to shi ma ma'anar tayammum shine al-qasd bi ma'ana ka nufaci wani abu qala ta'ala ولا آمين البيت الحرام بمعنى ولا آمين بمعنى قاصدين كنا كنا ولا آمين ko waɗanda suke masu nufin ɗakin Allah mai girma ana nufin wa mahajjata kenan kaga duk alhaji daga ya fita daga gidan shi ina ya nufata ina yake nufi masjidil haram ko ba ka ba baitul haram ne yake nufi to kalmar tayammum ma'ana shine alqasdu kenan ka nufaci wani wuri thumma nuqila fi urfil ulama ila mashi alwajhi wal yadayn bi shay'in min as-sa'id sannan wannan ma'ana ta larabci cewa abinda ake nihi da taimama shine ka nufata daga wannan ma'anar ta larabci sai aka ciro ma'ana ta malaman fikihu a urfin fukaha ma'ana a yare na malaman fikihu sai suka ɗau aro wannan kalmar ta attayammu sai aka fassara ta da mutum ma'ana zuwa ga masuhul waje walidai aka bata ma'ana ta shafar huska da kuma hannaye guda biyu bishai'in mina sa'i daga wani abu na daga ƙasa sai ce li'annal masih ƙasa da ila sa'i kaga ai mutumin da zai shafi wannan mutumin da zai taimama ai kaga zai nufaci ƙasa ne ko? misali yanzu ni na rimini zan yi taimama ina zan nufata zan nufaci ƙasa to daga wannan kalmar ta mai yin taimama da za a shafi fuska da hannu da wani abu daga cikin ƙasa wannan nufatar ƙasar da zan yi daga nan ne aka ciro wannan kalmar ta attayawu nufata kenan tana wata an gama ma'anar ta larabci da kuma ta mi ta yaren malaman fikihu malace wa kadi arrafahu ba'dul ulama waɗansu daga cikin malamai sun yi ta'arifin abinda ake nihi da taimama bi qawlihi mana da faɗar shi kenan wanda daga cikin malamai ya yi ta'arifin shi da faɗar shi taharatun turabiyya ita taimama ma'ana yanzu a shari'a kenan yanzu ba a larabci ba a larabci ma'anar ta nihi ka nufaci abu saboda mai taimaman yana da fatar ƙasa kenan ya je taimama da to a yaren fikihu a shar'ance idan aka ce taimama shine ce taharatun turabiyya tsarki ne wanda za a yi amma shi da ruwa mana da ƙasa za a yi shi tsarki ne na ƙasa tashtamilu ala mashil wajhi wal yadayn wanda wannan tsarkin da za a yi da ƙasa ya ƙunshi shafar huska da hannaye guda biyu inda adamin ma'i a yayin da aka rasa ruwa yayin da babu ruwa kenan da muka ce wannan badili ne kambaci ne na na ruwa ba yadda za a yi ya zo sai in an rasa ruwa au adamin kudrati alasta imalihi ko kuma mutum ma'ana ya rasa ikon yin amfani da ruwa ma'ana ruwan akwai shi amma ba ka da ikon amfani da shi saboda ya kasance sababin yanayi na rashin lahiya da yi in kai da shi rashin lahiya zai kama ko ba ka da lahiya in kai rashin lahiya zai karu ko kuma rashin lahiya naka idan baka amfani da ruwa za ka warke a wata in kana amfani da ruwa zai kai wata uku ko hudu ko biyar to a irin wannan yanayi ka ga ruwan akwai shi amma kai ba ka da ikon yin amfani da shi to a waɗannan halaye guda biyu shine mutum zai taimama to wannan shine ma'anar taimama a wajen malaman fiqh wani malami haka ya arrafa ta ma'ana yayi bayani yayi ta'rifin ta cewa tsarki ne na ƙasa wanda ya kunshi shafan fuska da hannaye guda biyu a yayin da aka rasa ruwa ko kuma aka rasa ikon yin amfani da ruwa to wannan shine ma'anar taimama a shirance ina wata gani sai malai cewa huwa min khasa'isi هذه الأمة المحمدية صلى الله عليه وسلم wato shi taimama wani abu ne wanda aka keɓanci wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam da shi babu wata al'umma da ta samu wani irin wannan rukhsan irin wannan rangomen in ba wani al'umma ba kuma za mu ga hadisi na ƙarshe wanda malam zai kawo zai rihi da shi a cikin wannan baban na taimama ya kumshi bayanin al-khasa'is abubuwan da aka keɓanci annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan al'umma ta keɓanci sauran al'ummomi daga ciki akwai taimama wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kamar da zai zo a cikin hadisi dan haka dai ita wannan taimama ma'ana abu ne wanda Allah yake banci wannan al'umma ta Nabi sallallahu alaihi wasallama allati yassara Allahu umuraha wanda ita wannan al'umma ta Nabi sallallahu alaihi wasallama ba lamarin taimama kaɗai ba kowane lamarin ibada ko na shari'a na wani al'umman za ka same shi sauƙi ne daga cikin wato miza na shari'ar musulunci to akwai attaisir akwai rafa'ul harash don haka ake kawo suke kawo ka'ida cewa a musulunci kullu ma daqa shay'i tasa'a wannan ka'ida ce usuliya a musulunci duk abu in yi kumci to faɗaɗa yake lokacin da aka haramta aka haramta maka cin musai ko to lokacin da aka kai ƙarshe babu abin da zaka ci ko ka ci musai ko ka mutu ne kawai sai tara ta cika yi ka ci kaga duk lokacin da daƙal amur to ittasa kaga yanzu an buɗa maka abin halaka har musu ya halaka ne a gani wannan suna da yawa a musulunci duk lokacin da abu ya zo to sai ga ana ana buɗaɗawa da haka malaka cewa kenan allati yassara Allahu umuraha wannan ma'ana abu ne wanda Allah yake banci wannan al'ummar ta Nabi sallallahu alaihi wasallam wanda dama ita Allah ta'ala ya yassare lamurranta وسهل عليها شريعتها Allah ya sauƙaƙewa shari'ar ma'ana wannan al'umma shari'a ce wadda take mai sauƙi babu takurawa in akwai ruwa kai arwalla an babu ite mama wa ja'ala laha min al-haraji faraja Allah ya sanya ma wannan al'umma duk lokacin da aka samu umci to sai a samu yalwa kamar yadda zai bayani can baya wa min ad-dini makhrajan duk lokacin da aka samu umci to sai a samu mafita wa tahhara batinaha wa zahira Allah ta'ala ya tsarkake baɗinin wannan al'ummar da kuma zahirinta saboda idan aka ce in kai arwalla da ruwa ta gana an samu tsarkaka na baɗini da zahiri ko ba ka ba saboda wannan arwalar da za ka za a wanke hannu za a wanke huska kurkure baki a wanke kafafuwa kaga wannan an samu tsafta tsarkaka na zahiri ko kuma akwai na baɗini wancan abin da aka hana ka cewa yanzu baya halitta ka yi sallah sai ka yi arwalla to daga yin wannan arwallan kaga ai kawonka ko a zahiri kuma a baɗini ma kawon ina wata gani to amma shi taimama ma'ana tsarkaka ne na batsi saboda ai a zahiri ƙura ne ma ka ƙara ɗaukowa ka shahawa ma fuskarka da hannunka ko ba ka ba to amma a baɗi ni kuma ka tsarkaka yanzu za ka je ka yi sallah ka yi tawafi ka yi ka yi ka yi ta abin da ya kamata ka yi to kaga Allah ta'ala sai ya sare ma wannan al'umma sai ya sanya mata tsarkinta zahiri da batini da ruwa da kuma batini da mi da taimama da ƙasa kenan mala ce duka wannan bi barakati hadar nabiyil karimi sallallahu alaihi wasallam wannan duka mun same shi ne saboda albarkar wannan annabi mai karamci annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa zaka ga duk al'amuran mu da sauran al'ummomi akwai bambanci eh nasu in kaga da dan matsatsi kadan zaka ga namu akwai yarwa akwai budawa فإن من عدم الماء فإن من عدم الماء domin duk mutumin da ya rasa ruwa alladhi huwa ahadu aslai alhaya wanda shi kuma wannan ruwa mana shi ne ɗaya daga cikin asali na rayuwa ba yadda za a yi a rayu sai da sai da ruwa to idan mutum ya rasa wannan ruwan to uwi da anhu sai aka mishi canji بالأصل الثاني ده أصلي نبيو الذي هو التراب شيني كسا إذا كرس أصلي نفركو yanzu kuma sai ka tsallaka zuwa ga asali na biyu shine ƙasa malice Allah ya fi da Allah ya fi da taharata itlaqa kuma Allah ya haka ne dan kada mutum musulmi ya rasa tsarki tsarkaka kwata-kwata kenan duk yadda za a yi heka kasance a cikin tsarki in babu ruwa dai to an samu kasa shi ma kasan in babu to duk naka da sun ce shi a sa'idikin duk abin da yake saman kasa ina ta gane amma dai asali shi kasan ne fa inna taharatal ma'i domin tsarkaka na ruwa a tutahhiru zahir wal batin tsarkaka na ruwa yana tsarkake abin da yake hili da kuma abin da yake bayyane kamar da muka bayani fa idza udimat hadhihi al adatul kamila to idan aka rasa wannan abin da ake tsarkaka da shi tsarkaka cikakke shine ruwa to raja'na ila surati tahara bi adati turab yanzu kuma sai mu koma mu yi amfani ma'ana da ƙasa wanda shine asali na biyu litahsula taharatul batina dan a samu tsarkaka na boye an gane sai malai ce fala shakka fi hikimatihi wala raiba fi fa'idatihi liman ruziqa sa'adata fil fahmi malaci kuma babu shakka wato akwai hikima cikin samar da shi wannan taimama kuma babu kokonto game da fa'idar shi amma malai ce wannan ga wanda Allah ya arzuta shi da fahimta yake ka samu wani yana yana inkari shi ko bai yadda da shi ba ko abin da ya kama da haka to malice ita wannan taimaman wabuwa sabitun fil kitabil aziz taimama ma'ana dalilanta tabbace ke a cikin littafin Allah mai girma a cikin alkur'ani mai girma a yin taimama sun zuwa suratul ma'ida suratul nisa ko a cikin suratul ma'ida Allah ya gama su da zancen albata yake ayyuhal ladina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون Allah dai zan ce wani arwallasa na ya kawo taimama sai ya rufe ayar cewa Allah ya haka ne don ya cika ni'imar shi a gare ku kuma don ku gode mishi amma suka ce wanda yake nuna cewa wato ita wannan ni'ima na taimama ni'ima ce ga wannan al'umma to ga wannan aya ce a cikin Qur'ani haka nan malai yake cewa kenan sabita ce bil kitab bil kitab al aziz was sunnatul mutahhara da kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam take tsarkakakka kamar yadda zamu ga waɗannan hadisan da za su zo a cikin wannan babi malai yake ce haka nan wa ijma'ul ummatul muhammadiyya al mahdiyya kuma wato ijma'in al'umma yana nuna an yi ijma'i akan wato shar'ance shi ke nuna kaga an samu manya-manyan dalilai ko ga ƙur'ani ga hadisi ga ijma'i malai cewa taqtadi al-qiyasu sahih kuma qiyasi ma ingantacce yana hukunta shi dan haka kenan dukkan dalilai guda hudu na shari'a to sun tabbata akan shar'ancin shi taimama babu ni kokonto akan shi ga ƙur'ani an samu shi ɗaya wadatar amma ga sunna in ita ɗaya zama ta zo ta wadatar ga ijma'i shi ma inda ya zo ya wadatar ga kiyasi inda ingantacce ne shi kadai ya zo shi ma ya wadatar kamar daga guda hudu suka tattaru a kan shi saboda a kenan shar'ancin shi sai hadisi na farko a cikin wannan babi kuma na 36 a cikin jerin hadisan a cikin littafin gaba daya malaki cewa alhadisu sadisu wa 30 hadisi na 36 عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مؤتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالسعيد فإنه يكفيك رواه البخاري أكاس يا كاو ومسلم ناك بخاري ده مسلم سنكتر ده وانا حديث حديث لك إمران كان حسين لذلك ثبت أجريش يتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جواني متن معتزلا ma'ana ya keɓance shi ne mana ce munfaridan anil qawmi ma'ana ya kasance ya keɓance shi ɗaya a share mutane kuma suna share mutanadiyan anhu ma'ana ya yi nisa da su shi wannan mutumin kaga ne ya zo mu ko anan ma ya ga mana ce shi ne khallad bin rafi wa kana mimman shahida badaran yana daga cikin manyan sahabbai masu matsayi waɗanda sun halarci a yakin bana to shi wannan sahabi shine manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya gan shi mu'tazilan bi ma'ana shi ɗaya a shari ya bar mutane ya keɓance lam yusalli fil qaumi bai sallah tare da mutane ba an yi sallah shi bai yi sallah ba faqala ya fulani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wani ya kira sunan shi ne ya khallad min rafi ma manaka an tusalli fil qawm miyana ka kai sallah da jama'a yaya na ganka kowa yana sallah kai kana share kana ni ko kana zaune ba ka sallah faqala sai ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya annabin Allah asabatni janabatu yace ai janaba ce ta kama ni wala ma ko babu ruwa to shi kaga a fahimta shi cewa tunda babu ruwa kenan kuma janaba ce to dole ai hakura ya samu ruwa فقال صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتشي مشي alaika bisa'id ma'ana na hore ka ma'ana kenan kaje ga ƙasa nan kenan na hore ka da kaje ka yi amfani da ƙasa ka yi tsarki da ita idan ka ce asa'id shine wajhul ardi wa ma'ala minha fuskan ƙasa da abin da yake saman fuskan ƙasa wato ana kiran shi as-sa'id kenan to ga sa'id nan fa'innahu ya fi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi wato wannan ya isan maka kenan ka je ka yi taimama da shi an fahimta to sai abin da za a fa'idantu da shi a cikin wannan babu malai cewa abu na farko shine a tayammumu ya nubu manabar gusli fi tatakuri min aljanaba wato shi taimama a wannan hadisin kenan taimama tana cin kambacin wanka na janaba wajen tsakaka kaga wani bawan Allah janaba ce a tare da shi ko ya ga cewa shi a tunanin shi ma'ana sai in karamar hadasi ne za a yi za a yi taimama amma yana ganin babban hadasi wanka ne ya kamata a yi da ruwa to shi da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi cewa a'a ai babban hadasin ma shi ma taimama ya san maka da janabarka sai kai taimama kai kai kai sallar kai ibadodinka wanda ba a yi su kai tsaki ina wani hadisi ya cewa kenan taimama wato yana cin kambacin wankan janaba wajen tsarki abu na biyu anna tayammuma la yakunu illa li'adamil mai taimama ba ta kasancewa sai ga wanda ya rasa ruwa bayan ta da ganganci ba ka rasawa ba ka nyamu ta kullu ko ka tashi sai kai taimama ka yi sallah ko kuma ka mai da ita ce asali a samu waɗansu sai su mai da ta asali kawai ba ka ga mutum baya alwala kwata-kwata sai ya zo kofar masallaci kawai in ya buga kawai ya kohe shiga ya sallar wuce ce musamman waɗanda suke daji cikin sahara sun mai da wannan ko da ga ruwa ko ko da sanyin bai kai ba a ce kawai sun mai da abin ya koma shi ne asali to wannan kuskure imam ana tana kasancewa ne ga li'a damin ma ga wanda ya rasa ruwa awil mutadarrir ko kuma ga mutumin da ke cutuwa bisti imalihi idan ya yi amfani da ruwa kaga ma da cewa kadi basatar rajul uzur kaga wannan mutumin da na sallama ya tambaye shi me yasa baka yi sallah da mutane ba ai kaga yayi bayani da akan uzurin shi ko menene ba da uzurin shi shine wa huwa adamul ma shine rashin ruwa fa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dhalik annabi sallallahu alaihi ya tabbatar da shi akan wannan eh lalle rashin ruwa zai hana in babu shi to babu zancen yin arwala tunda babu abin yin babu zancen yin wankan janaba tunda babu abin yin to amma me annabi sallallahu alaihi ya shirye da shi akai taimama fa'ida ta uku la yanbaghi liman ra'a muqassiran fi amri shirarwa kenan ko ta annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwa cewa baya dacewa ga dukkan mutumin da ya ga wani mutum ya gaza akan wani abu kaga mutum ma'ana ya gaza ko ya ki cika wani abin da ya kamata a ce ya cika shine muqassir ga wani abin da ya kamata a ce yayi amma bai yi ba to duk mutumin da kaga wani mutumin da ya garza cika wani aiki ko ya ƙi wani aikin da ya kamata ya yi to baya kamata an yubadirahu bitta'ani baya kamata kawai ka fuskanci wannan mutumin da rarauka awin naumu ko zargi kamar yadda yanzu ake ai wani ana kaza yana kaza ko ana sallah yana kaza ko ana kaza yana kaza to ma da ce kadda baya kamata mutum ka zargi duk mutumin da kaga ya tawaye wani aiki bai cika shi ba to kada ka fara fuskantar shi da zargi da rarauka hatta yastawdiha an sabab fi zalika har sai ka je ka nemi ƙarin bayani game da sababin da yasa bai cika wannan al'amari ba ana fahimta wannan bayani malice fala'alla lahu udhrun wa anta tamim ta yi mutumin yana da uzuri ga kuma kana zargin shi ka yi ta yaɗawa wani kaza wani kaza wani kaza ta yi ma abin da kake tunanin ba shi bane da zai maka bayani za ga abin ya fito a hili ina ta gani kaga wannan kuma ya an samo shi na nazarin sallama yana sal ana sallah shi yana shari da aka kare mai cewa kai wannan mutumin baka da tarbiyya ko kuma musuluncinka kaza me yasa ana sallah kai kana shari yau uzurin shi kuma karɓi uzurin shi a karantar da shi fa'ida ta hudu malai ce jawazu al-ijtihad fi masail al-ilm bi hadrat an-nabi sallallahu alaihi wa sallama faqad zanna as-sahabi anna anna man asabathu al-janaba la yusalli hatta yajid al-ma'a malai to hadisi ne na nuna halarcin mutum ya ijtihadi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin wannan sahabin ya zaci cewa duk mutumin da janaba ta same shi to baya halitta ya sallah sai ya samu ruwa misali a cikin dare ya same ka ko babu ruwa to za ka jinka asuba karfe goma sha ɗaya sha biyu an samu ruwa ya kai wanka kai asuba sha kai kai haka ya fahimta amma al'amarin ba haka ba ina ta gani naka shi wannan sahabi wan sarrafa zinuhu ila anna ayatat tayammum khassatan bi hadath al-asr shi wannan sahabin mana hankalin shi ya tafi akan cewa yana zaton ita taimama ana yin ta ne kawai a hadisi karami na na arwalani amma mun da shi irin manya manya shi a wajen shi sai an an samu ruwa an wanka to shi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mishi bayanin cewa a'a ita taimaman tana cin wurin hadisi karami da hadisi babba al-hadisu السابع والثلاثون حديثنا ثلاثين دبقل أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجتنبت فلم أجد الماء فتمرغت في السعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ووجهه yawa shi mana hadisin akhrajahu al-bukhari fi tayammum haka nan imam muslim fil hayd haka muttafaqun alayhi hadisi na biyu a cikin wannan baban daga amma dan yasir da dalar tabbata a gare shi yace ba'athani nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi haja annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aike ni a cikin wata bukatar shi mana ya aike shi bulaguro kenan yace fashta nabtu sai Allah ya kaddara sai janaba ta kama mana ce sai janaba ta kama ne falam ajidal ma kuma ban samu ruwa ba wanda zan yi wanka in tsakaka sai ce fata marrautu fi sa'idi ai taqallaba fil ardi hatta amma badaluhu hatta amma badana badanahu at-turab wato ya ce fatamarraktu ma'ana sai na je na jujjuya na yi birgima fi sa'id a ƙasa ɗan cikin ya sani ba ba tun da yanzu ya san dai yana an aka yi arwalla za a buga ne a shafi hannu da fuska ko to yanzu wanka ne kan wa in kuntum junuban fatahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فهذا ko iya kagan ka je wajen iyali me zai ga maka janaba ko kenan ya fahimci cewa to a ayan ma kenan akwai wankan janaba to amma shi yanzu iskalin shi kaifiya sai iyali sannan za a yi wanka da ruwa jiki ake gamawa da ruwa sai ce to taimama ma in dai na janaba ne to kawai tuɓiya za ka yi ka je ka samu wani wuri inda da jiki yake ka jujjuya ka jujjuya sai ka kawai shi kenan rage lawa ta'ala mu haka ya fahimta shi ne ce fatamarrabtu fi sa'i ma'ana sai na jujjuya a saman ƙasa kama tamarrabu dabba kamar yadda dabba take burgima ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم سأنا سين زكي وسين جيوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك لا kenan dama wani abu yayi yana jin wani abu ijtihadi ne dai amma yana jin haka ne ko ba haka bane yanzu kuma ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine sai ya ambata wa manzo cewa ga fa wannan tafiyar da abin da ya kasance kuma ga yadda ne a wata ruwa ta shi da umar ne kuma duka jaraba ta kama su shi umar sai ya kame sai fahimci cewa kawai in dai wajen raba ce sai an samu ruwa a yi wanka shi kuma amma sai ya kiyasi sai ya birgima suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama aka ba shi labarin faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce innama yakfika ai kawai ya ishe ka ya wadace ka an ta kula biyadaika an ta kula bi ma'an yuradu bil fi'l huna mana ta kula bi ma'ana an tafa'ala kawai ya ishe ka da ka aikata da hannayenka guda biyu haka da sai ya nuna mishi ثم ضرب بيديه الأرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيبقي ƙasa da hannayen shi guda biyu darbatan wa'ida bugu guda guda ɗaya kawai kawai aka yi buga ɗaya ثم مسح الشمال على اليمين sannan sai ya shafi a hannun shi na hagu a saman na dama wa zahira kafai kuma ya shafi ma'ana bayan hannayen shi guda biyu wa waje hagu kuma ya shafi a fuskar shi wadda ta ce kafiya ta taimama to malamai sun yi saɓani game da abin da ya shafi kaifiya ta ita taimama na farko suka ce shin bugu ɗaya kam a taimama ya isa game da shafan huska da tafin hannu guda biyu ko dole sai an yi bugu biyu kuma hallaushi shafan hannun dole ne sai an shafe shi har an zo nan ko ko aka shafi tafin hannu guda biyu ya wadatar wani shi da sabani guda biyu da malamai suka a waɗansu daga cikin malamai daga cikinsu akwai mazahaba ta shafi'iyya suka ce lalle babu makawa in za a yi taimama sai an bi ƙasa sau biyu bugu ɗaya ka shafi huska bugu na biyu ka shafi hannaye guda biyu shi ma suka ce zuwa nan ana fahimta sun kafa hujja da wani hadisi wanda imam tabarani ya fitar da shi daga abdullahi dan umar hadisin yake cewa at-tayammumu darbatan darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqayn cewa taimama bugun ƙasa biyu ne za a yi darbatun lilwaji buga na farko a shafi huska wa darbatun lilyadaini bugo na biyu a shafi hannaye guda biyu ilal murfaƙaini har ya zuwa gwiwa hannu to shi wannan hadisi da suka kafa hujja da shi hadisi ne mawqufi kuma an rawaito shi ma marfu'i amma dai hadisin da ifi hadisin da ifi ne kenan baya bai inganta ba hadisin da yake bayani akan cewa in za a yi taimama sai an bi kasa sau biyu kuma sai an shafa hannun har ya zuwa gwiwa hannu wannan hadisin da ifi ina wata gani to wannan shine ma'ana jama'a na farko daga cikin malamai sun ta kan da cewa sai an yi bugu biyu sai an kai mirfa kai amma hadisin da suka ba hujja da shi sai jama'a ta biyu daga cikin malamai sune jumhurul malamai daga cikin su akwai Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna wal Jama'a da Imam Al-Auza'i da Ishaq da mafi yawan malaman hadisi sun ta kan cewa taimama bugu ɗaya za a yi kuma ba a shafa sai fuska da tafin hannu guda biyu sun kafa hujja da hadisai ingantattu daga cikin hadisan da suka kafa hujja da su akwai shi wannan hadisin na ammar bin yasir wanda yake cewa a summa daraba bi yadayhi al-arda darbatan wahidatan kai wani ainihi ya bugi kasa bugu ɗaya tak tun da aka ce darbatan ma ma'ana bugu ɗaya wahidatan ƙaratun kigi ne na cewa su ɗaya kawai ya buga ana fahimta kuma kaga ya ce ya shahi kafaihi wannan kaga wannan shine hadisin da shi da wasu ire-iren su suka kafa hujja da su akan cewa taimama bugun ƙasa ɗaya ne ake kuma za a shafi hannun ne bakin ku'i bakin nan gabar hannu kenan ba a kaiwa zuwa ga tsintsiyar hannu da haka ibn hajar Allah cikin shi da gafara yake cewa wa kana ammar yufti bihi ba'da zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma cewa taimama za a yi bugun ƙasa ɗaya a shafi mana nan bakin gwiwa wannan shi wannan mai sun shi da wuyan hannu kenan a shafi har ya zuwa wuyan hannu amma da haka yake yin fatawa har bayan annabi sallallahu alaihi wasallama har bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu haka ammaru yake yin fatawa sai ibn hajar yake cewa warrawi lil hadisi a'rafu bi muradihi ai marwaicin hadisi to shi yafi kowa sanin ma'anar hadisi domin wasu sai su dauki kaf sai su ji wa ana nihin hannun gaba ki daya wanda kuma a larabci wanda ba a cika itlaqin kafa ba a ce duka hannu ake ne to kasancewa shi marwacin hadisin wannan ya nuna maka nan ba ba wani ba shahi hukuncin ba inda a ce wani hukunci bayan sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna fatawa da shi kenan hukunci yana nan tabbace kuma ga irin bayani da yake yi wannan sai nuna cewa shi yafi kowa sanin abin da ya rawaita kuma suka ba da amsa game da su ɗan farko da suka ce za a yi bugu biyu kuma a yi a shafa har ya zuwa a gwiwar hannu suka ce wannan hadisin da suka fara hujja da shi hadisi ne mashhuri amma kuma da ifi kuma shi wannan hadisin ko da ma a ce wato yana da wani dan wajibi na inganci ba a iya gwara shi da waɗannan hadisan da suka suke bayani akan cewa bugu ɗaya ake yi sun fi shi ƙarfi da haka bayan da za a haɗa su da haka ibn abdulbar yake cewa أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة واتو ما في يوم حديثان da suka zo daga Ammar bugon ƙasa ɗaya ake yin za a yi taimama wa maruya min darbatain fa kulluha mudtariba yace duk wani hadisin da aka rawaita aka ce bugon ƙasa biyu ake dukkan su hadisai ne mudtaribai ma'ana ba wanda ba su tabbata ba shi kuma hadisi muttalib yana daga cikin nau'uka na hadisi da ifi ina ta gani ibn daqiq al-eid yake cewa warada fi hadisi tayammum darbatan darbatu lil wajhi wa darbatu lil yadayn mana cikin waɗansu hadisai ya zo cewa idan za a yi taimama bugun ƙasa biyu za a yi ɗaya a fuska ɗaya a hannu mana ɗaya a shafi fuska ɗaya kuma a shahi hannu har zuwa wani سيتي إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بالفعل ما نشوان حديث ما نبايا daidaito da wancan hadisan da suka cin buɗe za a ko ba iya daidaita su ina ta gani da haka kenan wannan ya nuna maka cewa manya manya malaman sun ce akan cewa bugawa ɗaya ko da an gani imamul khattabi yake cewa zahaba jama'atun min ahli ilmi ila anna tayammum darbatun wahida lil wajhi wal kaffayn ma'ana da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi sun tayi akan cewa lalle taimama bugu ɗaya ne za a yi da wannan bugu ɗaya ne za a shafi huska a shafi hannaye guda biyu sai cewa hadal mazhabu asahhu fi ruwayah wannan mazhabar ita tafi inganci a ruwaya ina wata gani da haka kenan wato wannan hadisin ka gane su ne amma mun yi sararin abin da malam ya faɗa na sabanin malamai dan dai ka san duka biyun kuma ka san wanne ya fi inganci da yi kai dama can ka rike cewa a bayanai da tafai na kuruwa da sauransu biyu za to da ya ga da dai matsalar take malam ke cewa ما يؤخذ من الحديث abubuwan da za a fa'idantu da su da su a cikin wannan hadisin na farko a tayammumu lilghusli min aljanaba yin taimama sakamakon janaba kina ana yin taimama ne kambacin wankan janaba kamar da dai wancan hadisin wanda ya gabata shi ma ya nuni a haka na biyu annahu la budda min talabin ma'i قبل التيمم wani hadisi yana nuna lalle lalle babu makawa mutum ya nemi ruwa kafin ya yi in akwai marzina inda kake da san za ka samu ruwan to a je a samu shi to ko in yaso in aka je a cankin aka rasa inda ake da san za a samu aka rasa to babu da shi a lokacin sai a yi taimama hadisin yana nuna mana sifar tayammu sifar yadda ake taimama wa huwa darbul ardi marratan wahida shine a bigi ƙasa su guda ɗaya tak summa masul wajhi wal yadayn sa'annan a shafi huska da hannaye guda biyu wa ta'mimuha bil mashi kuma a gani wajen shafa yana a shahidi inda ya kamata wato a shafa malai ci gaba da cewa kenan fa'ida ta gaba shine annat tayammumu lil hadathi akbar lalle ta taimama ana yin ta ne dan hadasi babba ka tayammum lil hadathi asghar kamar yadda ake yin taimama ga hadasi dan kamar da muka bayani duka biyu fi sifati wal ahkam a cikin sifa da hukunci da hukunci duka ɗaya yadda za ka yi taimama da yi kambacin arwalla ita dai wannan taimama babu rage babu ƙari ita ce za ka yi ka kasance maka kambacin mai wanka kuma hukunce hukuncen su duka ɗaya abin da yake warware arwalla ma'ana shi yake warware taimama an gani kenan za ka yi ka sake mata kuma daga an samu ruwa in na arwalla ne ka sake arwalla in na wanka ne sai an yi sai an yi wanka fa'ida ta gaba al-ijtihadu fi masail al-ibadat wannan hadisi yana nuna mana yin ijtihadi a matsaloli na ibada daga waɗannan sabai guda biyu ijtihadi suke ko wannan ya mana ya birgima wannan kuma ya ki wato hatta a cikin kisar malamai suna ba da cewa wato umar har lokacin khilafar shi wani ya zo ya tambaye shi mutumin da janaba ta kama shi babu ruwa kuma da ce zai zauna har sai ya samu ruwa in yi wanka ta kuma sana a wajen akwai ammar amma da ce mishi ni da kai waka zaka zaka zaya manzo ya ce gashe da za a yi kuma da ce ittaqillaha ya ammar har yanzu bai tuno ba shine wanda suke bada misalin malami yakan iya sanin wata matsala ya san wani hadisi ko daga bayan mace shi da haka dai wannan sahabbai kaga sun yi ishi hadisi kan suka baki daya an sallallahu alaihi wasallam musu ga yanzu zai malaci fa'ida ta gaba ta ijtihada wato annal mujtahid malaci annal mujtahid mutumin da yayi ijtihadi إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب to idan ijtihadin naka ya kai ka zuwa ga kuskure mana bai kai ka zuwa ga daidai ba wa fa'ala al-ibada kuma mutun yayin wannan ibada thumma tabayyana lahu as-sawab ba'da zalika sannan sai bayan ka kare ibada shikenan sai ka tuna ko kuma mana ka gano daidan al'amarin فإنه لا يعيد تلك الإبادة تمتم بعدين جاء ساكي وجه إبادة an fahimci wannan saboda kaga waɗannan sahabban shi wanda ya birgi ma ya sallah ya kai wace mishi ba to yanzu ka saki da ka kira idan ko da sallah ce kai cikin duhu kana tunanin nan ne gabas sai kai sallah a arewa cikin dare ne kai kiyamun ne ko kuma kana cikin bulaguro ne ma za ka yi sallah a masaukinka asuba da duhu sai kai sallah a yamma misali kawai ce ga rana ta wuto daga nan babu zancen a saki shikenan kawai to idan mutum ya ijtihadi daga baya sai gaskiyar ijtihadin shi ya kai shi zuwa ga abinda amma kuskure ne amma daga baya ya bayyana a gare ka a'a ga daidai inda yake to yanzu babu damar ka ka sauya ka kare ka sake wannan wato ibada wannan shine abin da hadisi yake nuna kira waɗannan su ne bayanai kamar abin da ya shafi wannan babi hadisin namu na gaba yana da tsawo kuma yana da bayanai masu yawa da aka yana ga insha Allah kenan a kan waɗannan guda biyu da muka samu a kan su za mu dakata sai mu takaita muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan a wani mai kuskure Allah ya gawarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك na'am a insha Allah game da abin da ya shahi karatunmu na ranar juma'a wancan satin mun kare littafin da biyun rahama to da za mu ci gaba da sira to asalin majalisin namu dama na tauhidi ne to za mu sa wani littafi na tauhidi insha Allah shine wannan tahzib sharh tashilu al-aqidatu al-islamiyya wannan littafi da muka raba shi kuna da kusan kowa yana da shi an raba shi ana kowa yana da shi ko kenan insha Allah juma'a mai zawa shi za mu yi Allah kenan kowa sai ya dauko shi ya kakkabe mishi kura shi ma daure shi da biya insha Allah muna fata Allah ta'ala ya ta da mu da kara mana tsawon kwana da lahiya insha Allah mu ci gaba da kakkaranta waɗannan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته